إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من قال الكفن من جميع المال أليس كذلك هو كذلك babin da ya zo na bayanin malaman da suke ganin likafanin da za a yi ma mutum yana cikin dukkan cikin dukiyarsa ne ba ɗaya bisa uku ba ina ma nan wannan magana kenan mana in ya mutu abin da ya bari zai ma'ana likafanin zai ci duka sai a bar likafanin a biya ba shi ko a bar mawagada sai a yi mai sai a yi likafanin shi ne ma'ana wannan magana قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال الكفن من جميع المال أجب منكم قال حدثنا إبراهيم ابن موسى عن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل مات وترك قيمة الف... ألفي درهم متن يموت يبرك من درهم كيما درهم دبوبيو وعليه مثلها أو أكثر كما أنا بيش باش درهم دبوبيو إن كسما دهكا تو يا زائي قال يكفن منها ولا يؤتى دينه شيء أبيا أي لكفني in ya saura shi a biya bashi in bai saura ba likafani dai shi za a in fara yi tun قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عمن سمع إبراهيم قال يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ذا فارا للكفن سأنا بياباشي سأنا أداو كان وصية قال حدثنا قبيصة قال أنبأنا سفيان عن فراس عن الشعبي في المرأة تموت sha'abi ya ce mace in ta rasu kala tu kaffanu min maliha zai mata likafani daga a cikin dukiyarta laisa ala zauji shay'un wai ba mijinta ne zai ba da kudin da zai mata likafani ba abinda suka fada kenan wa qala malikun kafanuha ala zawjiha idza lam yakul laha malun imam malik yace ai mijinta shi zai likafani in ba ta da kuɗi wa qala ibn al-majishun ibn al-majishun min al-malikiyya cikin al-majiran imam malik sai yace ana arahu ala zawji wa in kana laha malun kaga imam malik ya kara sharati in ba ta da kuɗi to shi wannan almajirin ma malik ya ce shi yana ganin ko tana da kudi likafaninta wajibi ne akan mijinta saboda me yace li annan nafaqata talzamuhu laha wa in kanat zata mali yace ai ciyarwa da shayarwa wajibi ne akan shi bata koda tana da kudi ko ta fi shi kudi faka zalika alkafan yace haka shi ma likafani za a yi ai an ji matsalar ku wayansu suka ce a'a cikin kudin ta za a yi tun ba ta da kudi ya za a yi kenan imamu malik ya ce in ba ta da kudi mijinta zai yi ibn majishun min al-maliki ya ce ko tana da kudi abin da yake wajibi ne akan mijinta ya likafani saboda me ya ce ai wajibi ne ciyarwa wajibi ne akan mijinta ya ciyar da ita ko da tana da kudi ko ta fi shi ma kudi ko to wanne ne aka dauka eh na ƙarshe abdulmalik ibn al-majishun ke na min al-malikiya haka matsalar take kaga abinda malamin shi ya fada shi ma abinda ya fada to da aka bar zabi sai kuka zabi wanne ne to sai kai baka je ka rubuta kitabun sunan naka kenan ko ko fahimta kace kace me a a a tsaya kan matsala daya farko kace ko tara su matarsa ce to wani ba zai yi auren ta ba kenan eh ai ta rasu eh mana mutuwa yana yanke igiyar auren kenan matarsa ce eh eh mutuwa ba ta raba su ba eh ba ta raba su ba har yanzu tana matarsa har aji abin ne ta eh har aljanna to mecece hujja a'a eh ga ayan alkurani udkhulu antum wa azwajukum ba haka ayan ta faɗa ba shiga aljanna ku da matan ba haka bane ba an manta da ayan ina muhammad ina alaramma ai sai da ce ku ji aljanna ku da matan an tabbatar da shi matansu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna ba haka bane ba antum wa azwajukum aka ce ku shiga aljanna ashe igiyar na ba sai da aka shiga aljanna aka daura wannan auren ba ku gani eh a fahimtar ka ko to ka ban fahimtar wajenka قال حدثنا سيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال العطاء الحنوت والكفن من رأس المال ويلترارين لذا أسكى متى للكفن من رأس المال وإن كان هذا سند ضعيف قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن إسماعيل عن الحسن قال الكفن من وسط المال فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته إذا مشى الكفن سي أدمي سي أدوبا ألوكacin da yake da rai wani irin shiga yake yi wace irin riga yake sawa sai ai masa likafani daidai da irin wannan thumma yukhraju ad-dayn sa'ana fitar da bashi thumma thuluth sa'annan ai sulusi in wasiya ce wani abu ne za a iya sarrafawa babun idza awsa rajul ila rajuli wa huwa ghaib babin da yazo in mutun yayi wasiya yace a bawa ne wanda yace a bawa din nan baya nan yayi tafiya an fahimta to yaya zaka yi kana cikin tafiya aka ce ma wasiya zaka karbi wasiyan ko ba zaka karba ba قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن الحسن أنه كان يقول إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب in aka yi ma wanda yake ya yi tafiya wasiya falyaqbal wasiyatahu ya karbi wasiyar wa in kana hadiran wa huwa bil khiyari amma in yana nan aka yi wasiyar to yana da zabi in ya ga dama ya karba bai ga dama kar ya karba in sha'a qabila wa in sha'a tarak قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سألت الحسن ومحمدا عن الرجل يوصي إلى الرجل na tambaya na ce mutum zai ma wani wasiya kala yuktaru an yakbala ana an fi son ya karba amma bai ga dama ba lalle bane ba kala haddathana muhammad ibn as'ad kala haddathana abubakar an hisham an al-hasan kala idza awsa ar-rajulu ila ar-rajuli wa huwa ghaibun in mutum yana yayi tafiya baya nan aka yi mashi wasiya aka ba shi wasiya fa'iza kadima fa'in sha a kabila in ya dawo daga tafiya in ya ga dama ya ɗauki karbi wasiyan fa'iza kabila lam ya kullahu an ya ruddahu in ya karba to ba zai iya warware sokewa ba kuma zai ce ya janye ba قال حدثنا الوضاح بن يحيى قال حدثنا أبو بكر عن هشام عن الحسن قال إذا أوصى الرجل إلى الرجل فأرضت عليه الوصية وكان غائبا فقبل لم يكن له أن an yarji'a ba yana tafiya aka fada an ba shi yadda ya karba to kar ya janye kuma kar ya ce ba zai yi ba باب الوصية للميت باب ديزونا إن وصية ممتشي وصية ممتشي شيني متين يا تفيا kai ka san yayi tafiya a can ashe ya mutu kai baka sani ba sai ka zo kai mai wasiya qala haddathana ja'far bin aun an shu'ba an abi ma'shar an ibrahim qala idza awsa ar-rajulu li insanin wa huwa ghaibun wa kana mayitan a can inda yake ya mutu amma nan ku ba ku san ya mutu ba kun san da yayi tafiya ne wa huwa la yadri fa hiya raji'atun wasiyan za ta dawo ma me shi wanda yayi din babun alwasiyatu lil abdi babin da yazo mutun yayi yayi wasiya wa bawansa قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن قال إذا أوصى لعبده ثلث ماله in yi wasiya ya ce bawan shi in ya mutu a bawan shi ɗaya bisa uku na dukiyarsa rubu a malihi ya kumusa malihi ko rubu'i ko kumusi fa huwa min malihi dakhalatu itaqa wannan bawan yana za a yanta shi a cikin dukiyar za a yayin shi wasiya ne a bashi kuɗi kaza a bashi kuɗi kaza ko a bashi kuɗi kaza ba haka bane ba yana mutuwa wannan abin da yace a bashi din nan bawan sai a yi lissafi a gani kiyasta nawa ne kuɗin bawan ya zama da kenan an tashi yafi a bashi yana kan kan babu man kariha an yufarrika malahu inda al-mauti babin wanda da yazo na bayanin ba a son mutum ya ɗauki dukiyarsa dab da zai mutu ya ɗauki dukiyarsa ya rarrabar da su ma'ana magadansa za su cutu kenan ala haddathana ya ala an isma'il an qaisin qala kana yuqalu da ana fadar cewa inna rajula la yuhramu barakata malihi fi hayatihi mutum ana haramta ana hana shi albarkan dukiyarsa a cikin rayuwarsa fa'iza kana inda almauti ta zawwada bi ajizihi mutum yana da dukiya baya bayarwa baya yi komai da shi ya ajiye baya yin alkhairi da shi balle samu albarka sai da ya ga ba makawa zai mutu to sannan sai ya dauka yayi ya dauka yayi ya dauka zai samu lada dai amma in bai yi ba mai zai da kudin قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا حسين عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كان عبد الله قال عبد الله المرياني أبو بوا غنابيو سوني الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت abin da ake ce ma almurrayyani shine kana da kuɗi kana rowa baka bayar ba da ka zo za ka mutu kuma shi kana tabziri a bayar wannan ayi kaza ayi kaza ayi kaza duk wanne ne abin yabo a ciki duk ba abin yabo a ciki cuta ce kala abu muhammadin yuqalu مر في الحياة ومر عند الموت باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعد ورثته باب الورثة باب da yazo da mutum yayi wasiya in ya mutu abawa ne kaza abin da kace abawa ne din nan yayi daidai da rabon wani cikin magadanka eh za a kenan in abawa ne kaza kaza din nan da ka fada in aka yi la'akari aka duba shi ga cikin magadanka akwai wanda irin rabon shi kenan mana wasiya ta yi daidai da rabon wani mai gado kenan to ya za a yi za a zantar da wasiyan ne haka nan قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال يتي إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه إن يبقى وصية أبا واني كذا أبن دا يتي أبا يردن يا ديدي دا ربون واني تكي مغادا fala ya timmu lahu mithlu nasibihi ba za a bashi duk kudin duk kudin ba abinda aka ce ba hatta yun qasa minhu sai an rage wani abu saboda wakar wasiya ta yi daidai da me da gado qala hadathana sulaiman ibn harb qala hadathana hammad ibn salama an daud ibn abi hind an ash-sha'bi fi rajulin kana lahu thalathatu banina mutun na da 'ya'ya guda uku فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة sai a ba wannan wasiya wasiyar nan da ya ce a bari ya yi daidai da rabon ɗaya cikin magadan shi da a ce sun kai mutum hudu kala shabi yi uta alhumsa ya ce shi a kiyasta ɗaya bisa biyar shi za a bashi an fahimta saboda kiyaye haƙƙin magada ya fi muhimmanci da kiyaye haƙƙin wanda za a yi wasiya in aka ce a bashi daidai da rabon magada kuma to ya zama mai gado kenan mai gado kuma fala wasu ya tali warisi قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند قال سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أهلهم لو كانوا ثلاثة mutum ya bar ‘ya'ya biyu sai wasiya in na mutu a ɗauki kuɗi kaza a bawa ne abin da ya ce a bawa ne ɗin nan in an in an yi lissafin ‘ya'yansa guda biyu ɗin nan an kaddara su uku ne to ya yi daidai da rabon ɗaya a cikinsu kala ausa bin rubu'i sai a kasa dukiyar ɗaya hudu sai a bashi ɗaya bisa hudu قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانا عن مغيرة عن إبراهيم قال في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وإن كان أقل من الثلث كودا كسر الثلثين إن ياي ديدي قادوا مقادا يتي بحالته ومزائبة قال أبو محمد هو حسن باب في الرجل يوصي بغلة عبده babin da ya zo na mutum zai wasiya da galla galla ta abdika bawanka ya je yana aiki abin da ya samu maka shine galla riban kenan قال حدثنا خبيثة قال أنبأنا سفيان عن عن ابن أبي السفر عن الشعبي في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم يسي وانا باوا أبن ديك ساموا أتير درهمي أي كذا وغلته ستة شيكما أبن ديك ساموا dirhami shida ne kala lahu sudusuhu za a bashi ɗaya bisa shida an fahimta babun alwasiyatu lil warithi babun da yazo na yin wasiya game ga mutum yana da gado kuma ai mai wasiya mana zai ci biyu kenan za a bashi wasiya kuma zai ci gado to zamu gani mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin wannan qala akhbarana qabisa qala sami'tu sufyana yaqulu إذا أقر لوارث ولغيره ولغير وارث بمئة درهم ya tabbatar da cewa wannan magaji ne uku ba ba ya ci gado amma ya tabbatar da ce an ce a bashi dirhami kala ara an ubtilahuma jami'an yace ina ganin a soke wannan wasiyyar baki daya ba ta yi ba قال حدثنا مسلم قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن ابن سيرين عن شريح قال لا يجوز إقرار لوارث baya halatta tabbatarwa ma mai gado wana da gado kuma ya ce an ba ai mai wasiya qala wa qala al-hasan ahaqqu ma jaza alayhi inda mautihi awwala yawmin min ayyam al-akhira wa akhir yawmin min ayyam ad-dunya yace abinda ya cancanta ga bare shi kenan yau zai bar duniya yau ne karshen rayuwarsa a duniya yau ne farkon rayuwarsa a lahira to shi yasa in yi wasiya yana in yi wasiya ma'ana ya dauki wani dukiyar ya ya aika ma kansa lahira kenan قال حدثنا سليمان بن عرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد أن رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم في صداقها فأجازه الحسن wani ya zo zai mutu ya ce wannan matar ta tana da dirhami ɗari hudu a kaina sadakinta da ban biya ba ko na biya rabi ko sauran rabi ban biya ba sai aka ce ya yi daidai ya aka yi daidai ai tana da gado eh قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن شارب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقصأ بجرتها يجي ناقصا شي كركشن تقور من الله صلى الله عليه وسلم تنا جيفا جيفا كفاف وانت ولعابها ينوس بين كتفي سأنكما ياون تنافادو ينا زبو من سميته يقول نجم الزم الله ينا فدرشوا ألا خشورارا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه tabbas Allah ya baiwa duk wani mai haƙƙi Allah ya bashi haƙƙinsa fala yajuzu wasiyatun liwarithin akan haka ba zai baya halatta mutum yana da gado kuma a yi mishi wasiya an fahimta قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همام عن قتادة قال يجي إذا حضر إذا حضر أحدكم الموت إن ترك إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وأن آية سورة البقرة أمر أن يوصي لوالديه وأقاربه أنت هي وصية ما إيا ينسى دكما دنجنسا ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء سيأكا آية تسوكي وأن هكونتي سورة النساء faja'ala lil walidaini nasiban ma'luma a lokacin iyaye ba su da gado shi ya musu wasiya to yanzu an tabbatar musu da gado da nasiban ma'luman shi yasa sun shiga cikin la wasiyata li warithin kenan wa alhaka li kulli dhi mirasin nasibahu minhu sannan duk wanda ke da gado aka nuna masa ga rabon shi aka aka aka tantance rabon shi وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره to sai wasiya ta zamo sai wanda ba shi da gado cikin dangi da makusanta su ne ake ma wasiya قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيه عن عطاء عن ابن عباس قال يتي كان المال للوالد وكانت الوصية للوالدين للولد dukiya na ɗa ne iyaye ba su da gado to sai aka ce a yi musu wasiya a ce a ba su kaza a ba su kaza wal aqrabina fa nasakha Allah min zalika ma ahabba sai Allah ya soke wance ya shafe wancan hukunci yadda ya ga dama faj'ala lizzakari mithlu hazzil unsayayn yace lizzakari mithlu hazzil unsayayn waj'ala lil abawayni li kulli wahidin minhuma as-sudus wa thuluth sai ce to iyaye uwa da uba in ɗansu ya rasu uba na da kaza uwa tana da kaza waje alalil mar'ati as-sumna war rubu'a yace mace kuma ko dai ta gaji sumuni ko rubu'i saboda sharadi ko wal zawji ash-shatra war rubu'a miji kuma ko ya gaji dukiyar duka ko ɗaya bisa hudu saboda in babu ƴaƴa in akwai ƴaƴa قال حدثنا أحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو تميل جميل أو تميلة أبي تميلة عن, الحس... عن... عن الحسين ابن واقل عن يزيد عن إكرمة والحسن يتي إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين البقرة فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث باب الوصية للغني babin da ya zo mutum zai mutu ya halatta ya yi wasiya ya ce a ba wani mai kuɗi a ba shi wani abu a ciki kuma mai yana da kuɗi قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر متنزي وصية ينادى أموامي كدي أيوصي له زي مش وصية كان سوك أي وصية kuma ga kaninka ko wanka ko wani abinka kuma mai kuɗi ne to ya za a yi za ka yi mishi wasiya ko kuwa a'a tun da yana da kuɗi ba za a yi ba qala na'am yace eh za iya mishi wasiya wa in kana rabbi 20000 ko da miliyoniya ko da yana da ko da miliyoniya ne thumma qala sai ce wa in kana rabba 100000 fa inna ghinahu la yamna'uhu alhaq wai komin kudin shi wadatarsa baya hana a bashi hakki shi wannan hakki ne za a bashi duk wanda ke da hakki wadatarsa ba zai hana a bashi hakkinsa ba باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان mutum ya ce in ya mutu ya ce na yi wasiya a bawa ne in ya mutu a dauki a bawa ne in ya mutu a bawa ne in ya mutu a bawa ne abin da ya faɗa kenan wasiya ga wani in ya mutu a bawa ne in ya mutu na wani ne in ya mutu na wani ne to ya za a yi قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل قال أتكم متن ديتي سيفي لفلان تقو بنا إن متزا أباواني فإن مات فإن مات فلان فلفلان وندا أكتي أباير إن يموت تو أباواني فإن مات فلان فمرجئه إلي يتي إن abawa ne in ya mutu abawa ne in ya mutu abawa ne to sai aka samu dukkan su sun mutu shi aka ce sai a dawo mishi da hakkinsa qala huwa lil awwali suka ce na farkon za a baiwa ko in baya na aba na biyu in baya na aba na uku in su duka babu su shikenan sai a a bar mishi a dawo mishi da kayan shi قال وقال هميد ابن عبد الرحمن يمضي كما قال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة amfanin wannan matsalar tambaya shine da aka ce abawa ne in ya mutu abawa ne da ya ce abawa ne bai ce in ya mutu abawa ne ba sai mai shi ya mutu ya za a yi za a ɗauki kudin a ba magadansa ko ba hakkin magadansa ba ne ya zama hakkin magadansa ko bai zama ba eh a'a kaga kaka wani sharadi in yana raye ya karba a in ya karba kuma ya mallaka to ya kawo jidali anna urwata qala fi ar-rajuli yu'ti ar-rajula al-ata'a fa yaqulu huwa laka mutum zai ya ba mutum kyauta ya ce gashi naka ne na baka fa idza mitu fali fulanin fa idza mitta ko eh ai shine ya je wacan ko ya dawo nan ya je can kenan nawa in ka mutu nawa ne ne in ka mutu nawa ne ne fali fulanin fa idza mata fulanun fali fulanin wa idza mata fulanun famarji'uhu ilayya karshe sai a dawo da shi ina wanda ya bayar din qala yumdi kama qala wa in kanu mi'a koda sun kai mutum 100 ne haka za a yi in aka kai na 100 shi ma ya mutu to sai a dauko duke a sake dawo masa dabin sa babun fi rajuli yusi li ghairi qarabatihi mutum yayi wasiya a ba waɗanda ba makusantansa bane ba su da dangantaka tsakani qala hadathana muslimu ibnu ibrahima قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا شيبة ابن هشام الراسبي وكثير ابن مادان قال سألنا سالم بن عبد الله أن الرجل يوصي في غير قرابته من تنبي سالم بن عبد الله متني وصية أبا وإن بعد أن سكانس فقال سالم هي حيث جعلها يتي إن يتي أباير ذا أباير ما لليس دنجنتك أبا قال فقلنا إن الحسن يقول يرد على الأقربين sai muka ce ai alhassan ya ce a a sai dai a ɗauki dukiya a ba dangi waɗanda suke da dangantaka da shi fa an kara zalika wa qala qawlan shadidan sai musunta haka yana dai kan bakansa kenan ko wanne ne yafi daidai kenan na salim din shine didi qala hadathana ahmad ibn abdullah qala hadathana abu shihab an amr an alhasan qala idza awsa ar-rajulu fi qarabatihi wa huwa li aqrabi لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء mutum ya ce gashi wannan na bar shi a ba dangina to sai a duba dangantaka wanne ya fi suwa suka fi kusa da shi dangantaka ce ta jini suwa suka fi kusa da shi da su za a baiwa su kuma ya za a raba aka ce li zakari misal hazil unsayayi babun idza qala ahadu gulamayya hurrun الذكر والأنثى فيه سواء بأتي للذكر مثل هذا الأنثيين ما قادوا بني كوتاتي وأنه وصياتي باب إذا قال أهد غلامي هر ثم مات ولم يبين yace cikin waɗannan bayina guda biyu ɗaya an ‘yanta shi za a ‘yanta shi ko kuwa ɗaya ya ‘yanta shi amma bai ce wani ko wani ba sai ya mutu akan haka to ya za a yi bai bayyana ba ya ce ɗaya daga cikin waɗannan bayi nasa قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعبي في, في رجل قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين سيموت ببين وانيني با قال الورثة بمنزلته يعتقون أيهما أحبوا yace magadansa ka matsayinsa suke su za su ɗanta waɗanda suka ga dama cikinsu wanda suka ga dama a cikinsu babun iza ausa bil itqi fi maradihi thumma bara'a ba shi da lafiya yana ganin zai mutu ne shi wasiya wani kaza wani kaza aka zai ana kudin kuma sai ya samu lafiya bai mutu ba قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أن رجلا قال في مرضه لفلان كذا ولفلان كذا وعبدي فلان حر أم فهمت ولم يقل إن حدث بي حدث بيتي إن متبع فبرأ قال هو مملوك سيوركي إتي جسنا نن بايس با وندي أنتو باب إذا أعتك غلامه عند الموت وليس له مال غيره zai mutu ba shi da wani dukiya shi wannan bawan sai ce ya ‘yanta shi sai ya ‘yanta shi sa'an na ya mutu ba ko kwandala a gidan ko fuska ba komai gidan sai wannan bawan shine dukiyarsa kuma ya yanta shi to ya za a yi eh mun karanta manzo Allah ya yi hukunci kan wannan eh sai da shi aka aka ba su dukiya
قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق غلامه عند الموت وليس له غيره وعليه دين كما أنا بيش باش يا برباشي ga dukiyar da yake mallaka bawa kuma yace ya yanta shi kuma sai ya mutu ga bashi gashi ya yanta bawa qala yas'a lil ghurama fi thamanihi bawa yawwa zai je yana fama yana kawo yana biyan waɗanda suke bi bashi har ya gama tuni zama ɗa قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن الحسن أن رجلا اشترى عبدا بسبع بسبعمائة درهم فأعتقه ونياسي باوا دكتي سبعمائة درهم سينتاشي ولم يقضي ثمن العبد ولم يترك شيئا bibiya bawan ma bashi ya saye shi bibiya kuɗin ba sannan ya mutu kuma bai bar ko kwandala ba fa qala aliyun yas'al abdu fi samanihi bawan zai shine zai kai kawo yana ta fama har a biya bashi an aka biya bashin kuma aka gama fa ya zama me ya zama ɗan babu man qala al-mudabbaru min ath-thuluth babin da yazo na bayanin malamai cewa almudabbar ai an saba wani ne almudabbar ko eh to in ya za a yi da hukuncin sa yace cikin sulusi ne in ya karu kan sulusi kuma mas'ala ta canza kenan قال حدثنا منصور بن سلمة عن شريك عن الأشعث عن نافع عن ابن عمر قال المدبر من الثلث مدبر تشكين ثلثين كريش ثلثي قال حدثنا منصور بن سلمة عن شريك عن منصور عن إبراهيم قال المدبر من الثلث قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن الحسن قال المعتق عن دبر من الثلث شيني المدبر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال المؤتقة عن دبر وولدها من الثلث لك الثلث قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة قال منصور أخبرني أن إبراهيم قال المؤتق عن دبر من الثلث قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الشفري وأبي هاشم عن إبراهيم قال المدبر من جميع المال وين سمع لما من جميع المال كويا في ثلثي to waɗannan matsalolin sai kan kuma duka isnadin sahihi ne amma ai duka ba wanda ya ce daga manzon Allah ba wannan ijtihadi ne na malama an fahimta to irin waɗannan me amfanin su kai ka karanta ka san su duka baki daya aka je aka yi hukunci da wancan hukuncin sai a tafi haka in shekara ɗari za a rayu sai a tafi haka to sai aka zo aka ci karo da cikas matsala ta tashi sai aka zo wajen ka mai fatawa ba kowa kana zaune kai ne mai mufti ba fa a'a mufti za a zo wajen mufti kaman Kano akwai mufti kowa ne kowa ne kowa ne da wani su ne aka ba su izini suna fatawa albashinsu da su da minista ɗaya ne da su da kwamishina ɗaya ne da su da kowa aikin shi ke yi in matsala ta tashi shi aje wajen fatawa in matsala ta tashi sai a duba muftil bilad me ya ce mufti madina kano me ya ce an ga wata ko ba ga wata ba za a yi azumi ko za a yi sallah an ga menene da menene to shi ake ce mufti kuma dole in ba a yi ba kuma an yi laifi yasa da wahala a samu zama lafiya saboda abubuwa na shari'a musulunci an jefar da su an wance kalar da su an ɗebo abubuwan turawa waɗanda suke ba su da asali ba su da asali wallahi da bature da abin da yake ciki duka wallahi ba shi da asali dabara suka yi suka zo suka cire na, na, na, na, na mutane sai suka tilasta suka kaka ba musu rasu to kuma mutane ya aka yi kowa sai ya gamsu da nasu ya take nashi kuma kullum zai karatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim karatu sallah abin maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahir rahmanir wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw wa tawasaw ko limamin garin ko limamin unguwanku yayin rantsuwa za ka ɗauki matsalar da muhimmanci balle Allah ce wal asr rantsuwa ɗaya kenan innal insana tabbas lallai dahir babu ko shaka al insanu duk inda kake kai mutum ne lafi khusrin ina ma'ana lafi khusrin bai ce hasararre ba ne bai ce zai hasa a a lafi khusrin yana hasara ta zamo mishi zarafi yana ciki yana cikin hasara bature ne baki ne yana da sciences yana da technology yana da makaman kare, kare dangi yana da ak-47 duk abin da yake inda yana cikin al'insan Allah ya ce wallahi lafi husrin yana cikin hasara kowane ne duk jami'o'in duniya baki daya sai wanda Allah ya togace illallazi na amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi watawasau bis sabri wa'annan sharuɗai guda hudu su Allah ya togace daga cikin wannan hasara mai zurfi din ba a ce wai hasararre ne zai hasara ba a'a yana cikin hasarar yana cikin hasar yanzu nanu fil masjidi ba masallaci da mu da masallaci wa yafi yawa ke wa yafi faɗi kenan ya sai to muna cikin masallaci yana cikin hasara ne yana so ko baya so ya sani ko bai sani ba ya yadda ko bai yadda ba duk ba sharaɗi shi ba ne yana so ko baya so ya sani ko bai sani ba ya yadda ko bai yadda ba ya wannan ba maganar sa bane wanda ya halicce shi shi ya faɗi haka illa allazina amanu sai waɗanda suka yi imani bature ya san imani mala'ika jibril ya zo ce ya akhbirni anil iman an tumina qala an tumina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وتؤمن بالقدر خيره أو شره وأن ركن يقول أشرا ما سكت بتربى والله باك تشكي كان أشكي في خسر الله يكياي أن تؤمن بالله إنما أنا أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله ربا خالقا مربيا معبودا بالحق كما كم أوتتا مشي wa mala'ikatihi kai imani cewa akwai halittar da Allah halicce su mala'iku su ne wasta tsakanin Allah da bayansa a manzannansa wa kutubihi ka yadda da Allah yana da littafai da ya sau aiko da su su ne ake karanta da mutane addini ciki wa rusulihi ka yadda da akwai manzannan Allah afdaluhum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallama ka yadda da shi ma'ana Muhammadu ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi hashimin dangi shi Muhammad ibn Abdullahi din nan wallahi duk wani makhluki dan adam ko aljani da yake raye a lokacin da aka ce ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wallahi ya shiga karkashin sa ya shiga karkashin da'awar sa ya yadda ko bai yadda ba ya sani ko bai sani ba yana so ko baya so dole sai a yadda da shi a bi shi kuma yanzu shari'o'in duniya shari'a su ake bi ورسله ورسله واليوم الآخر kai imani da cewa wannan rayuwa da ake ciki duk da makaman nukiliya da AK-47 da siyasa da sace-sace da aikin kirge duk wata rana za a zo babu su shine yau matu baddalul ardu wasu mawatu wa barazu lillahi wahidul qahhar rana ne za a canza za a waye gari ana nan ana fama ko ana mitin ko ana siyasa ko an je kamfe ko an je duk wani abu ne sai aka komai yana iza shamsu kuwirat iza sama'un fatarat iza sama'un shaqqat iza kaza ka sai ga al'amari juyin mulki kenan duk yadda aka san rayuwa shekara biliyan yau ya canza komai canzawa yake lafiya me ya faru ai wannan rayuwar yau ta kai karshe za a koma wani wuri ne sai sa duniyan babu ita abin da yake ba sai an shawarce ka ba ba sai ka yadda ko kana so ba wata ai wauta ne ka ce kai ba ruwanka ko kai baka damu ba in kai ba ruwanka wanda ya halice ka yi shi da ruwan shi ya san abin da zai to shi yasa duk waye wanda kasashen turawa suke ciki wallahi duhu ne wallahi tallahi duhu ne za su yaudare ku da technology sciences wannan injiniya wannan kaza kaza ba abin da suke kwana suna yi sai noma don kar su kwanan yunwa ku kuma fa sun riga sun dauke ku kan me sun hana sun raba ku da noma noma kuka yi kuka gina kasar noma ba wai noma da da inji da da, da, da zamani ba fa a'a walki za a sa a noma da hannu da kafe da karfi da karfi kato da ai noma aka yi noma aka kafa duk abin da aka kafa kafin a- kafin a samu mai Najeriya kan mai ta dogara kan mai ta dogara noman auduga noman abinci noman menene da menene da shi aka yi duka to sai yanzu suka zo dabara sai suka ɗauke kukan noma suka su ɗora kukan siyasa ba wanda ke da wani amfanin komai sai dai karban manya-manyan albashi manya-manyan albashi yana karban albashi bi- miliyan talatin a wata da shi da ko? wani ya ce da tara haka aka ce miliyan talatin da tara wannan abin da yake kin- aka sani kenan fa ban da kwangila ban da ana mitin ban da ya kwamiti ban da wani zai karbi miliyan arba'in miliyan wani wata zai karbi miliyan ɗari to ka yi mai da su ina za ka da su sun zama ka wahala sun zama ka masifa wallahi sun zama ka masifa ba ga ba ga social media an kawo wani ko labari da ake bayarwa suna karya suna gaskiya wani mai kuɗi ya je ya ɗabi dukiya ya binne ba wanda ya sani har ya mutu magadansa suna cikin gida suka zo talauci ba su da kuɗi suka ce bara su sayar da gidan suka sayar da gidan miliyan ɗari wanda ya sai gidan ya je ya ce wannan ramin me yake ciki a bincika a gani sai aka ga kuɗi ya ninka abin da shi ya sai gidan kuma kuɗi ya riga ya rubi ya lalace kuɗi in ka saci kuɗin ma ka kafa sana'a masana'anta kasar ku za a samu aiki sai ka tura ka je ka ajiye kasashen waje wai saboda ya fi aminci to ka duba hankalin ɗan adam ba me yasa ka kai dukiyarka waje sai ce me saboda wajen an fi me aminci ka kai dukiyarka wajen aminci kai ka zo kana kwana cikin me eh cikin me cikin rashin aminci cikin tsoro to don Allah wannan hankali ya isa ce mishi hankali wallahi ba hankali bane duk hankalin da bai san cewa Allah kaɗai shi za a bautata ma ba duk hankalin da bai san cewa ina muka fito me muka zo yi me muke yi bayan wannan ina za mu ba hankali bane in kai baka sani ba bari a faɗa maka da kansu da aka kawo mutum aka alam ya atikum nazir yaya ba aiko muku Muhammadu dan Abdullahi bane ai wanda aka aiko mishi manzo ba hanyarsa ba me zai kawo shi nan ya karbi ya karbi sakon manzon ya bi manzo to me kuma zai kawo shi nan sai suka ce mishi su kada baki su ce qalu bala qad to ina suka kawo qad wai me kenan a sun shakiyanci suke qad ja'ana naziru فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فإلى ما فكذبنا بس شيء فجهلنا بمسني با بم... آآ آآ سيموك قريتا سنة سنة كنا وقلنا ما نزل الله من شيء wace hai ba komai duniya technology ne ku yi siyasa ku ku tara dukiya ku ji daɗin ku ku walware ku mi ku saki ranku ku yi abin da kuke so ga mata ko ina kasashen turai ga dukiya in kasa duk dabaran ka in kashi dukiya na karkashin ofishin ka an sa dukiya kuma kana da dabara technology da zaka saci kuɗin amma baka da technology da zaka yi noma baka da technology da zaka yi kiran abinda kasa za ta yi amfani baka da technology ba za to su kuma dole sai sun yi abinda ka zuba yana son ya samu suna kasansu ya ce shi ma ya kamu ba shi da lafiya ya je kwanta kwana ɗaya ya ce maganin da aka, aka, aka, aka san an toshe a kasansu ɗin da aka guda ya sha ya samu lafiya me ke na kai duk kasashen laraba da ke da dukiyar da ba su da su ina za su kai bukin za su je su yi ma a sayar musu wannan kaga kasar shi ta samu me ta samu me ya samu makasarsa me kuɗi saboda wasan kwaikwayo da tun da ya samu makasarsa kuɗi sai mai a zabe shi amma kai an zabe ka ba ka da abin da za ka yi ka samu makasarka kuɗi sai dai ka ta kwashe kuɗin ka ta kwashe kuɗin haka kawai abin da aka zo yi kenan alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakatabbas tahqiq qad harfu tahqiq menene tahqiq a cikin Hausa tabbas dahir lallai babu ko shakka ja'ana nadhir a ashe kun san nadhir ne فماذا فعلنا بعد ما جاءنا النذير فكذبنا بعد ما كذبنا ماذا قلنا وقلنا ما نزل الله من شيء آه. ما نزل الله من شيء إن باب رامي ميكا ورامي الله بي سوكر دا كومي بتو ميكا وكومي ميكا الله بي سوكر دا كومي با ميكا وكومي ها akwai komai kenan ma'ana musultawa kuka yi ma'ana kin karba kuka yi mula ma nazzalallahu min shay'i haka hankalin fa yake har kafirai kafiri da an duba ma ya fi kowa rashin hankali ina mana alkufuru alkafar cover a rufe ame me cover a lullube mai abin da ke akwai in babu mai za a lullube ashe akwai imanin musulunci kafirci aka aka lullube shi don ba a so shi ne mana kafirci ai ba Allah to ina aka samu sunan za ka ce ba sai kai shi babu Allah a'a ba haka bane ba da ka ce babu sai ka yi shuru babu ya zama hauka kenan babu me ya ce ai babu Allah mu ba mu babu Allah ina sunan Allah ya fito duk yaren duniya akwai sunan Allah kuma ko ana so ko ba a so da masu so da ba wanda ya taba sa sunan shi Allah sai hal ta'lamu lahu samiyya ba wanda ya taba yin wannan kuma ba wanda ya isa yi wannan in babu shi mai kawo sunan duk yaren duniya duk yaren duniya akwai yaren da ba sunan Allah a ciki babu to amma ya ce babu babu me wai babu Allah eh kalu da aka zo aka tau da su a me ya kawo kunan alam ya cikin nazir ai wannan ba wurin ku duk wanda aka kawo mashi manzo ba hanya ba nan ba nan za a kawo shi ba can aljanna za ka yi shi kalu bala suka ce haka al'amarin yake ja'ana naziru mai gargadi ya zo mana muhammadu bin abdullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana fakazzabna fakazzabna in kai baka sani baka sani ya tun yanzu yaudararka suke yi ƙarya suke yi lokaci zai zo za su faɗi gaskiya don dama bahaushe ya ce da mutum ya mutu zai ce ya riga mu gidan to ba ƙarya fakazzabna wa kulna ma nazzalallahu min shay'in sai a ce in antum illa fi da zalika biyu a lokacin za su kada baki su ce wa karu laukunna na samau auna aqilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu fasuhqan li ashabi sa'ir qalu suka ce suwa wannan kafiran law kunna nasma'u aw na'qilu da ce muna ji ji na bi aw muna aqilu ko muna da hankali wanda kai ka dauka sun fi kowa hankali ina ma'ana hankali za na tafiya za ka fada rami ce yi hankali wai mai kenan ka kiyaye ka kula kar fada a ciki mana duk abin da ya kare ka baka fada ciki abu shine hankali in mutum hankalin da bai kare ka baka fada cikin rami ya zama mai kenan ba hankali bane ba kenan law kunna nasma'u aw naqilu da muna da hankali muna fahimta ma kunna fi ashabi sahir a'a ashe kakakka da bata yi karatu bata yi komai ba tsohuwa ba abinda ta sani ta yi sallah asuba tana jiran walha tana jiran azhar ta ci halal tana jiran mai lahira ashe ta fi ta fi wane da wane ko wane ta fi su hankali ta fi su hankali don me take gudu tana gudun wuta me take nema aljanna ashe tana da hankali ta fi su hankali ta yi jami'a ne ta yi sakandire ne ya yi hijira ta je kasashen turawa ta yi karatu ne لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسهقا لأصحاب السعير الله يكيعي والله يودر كواسكي يودر أسكي والله in ka bi imaninka da gaskiya Allah ya haskaka ma kana kallon duk abin da ake kana kallon abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba ko ai an ga wasan kwaikwayo da kake tsakaninka da Allah ko wasan menene اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين كان صلى يصلى الصبح كان تاشي kuma kaje da kanka zaka kaka zaka kirki zaka dauko tariqan yahudu wannan sara kuma kuma Allah na kallon ka wannan bawan bashi da kunya kenan ko ne wannan sa'an nan ka zo da azhar kai la'asar kai kullun kana yin haka kuma inda kana da hankali kana cewa ihdinas siratal mustaqima kai ka roki Allah ya shiryar da kai tafarki madaidaici tafarkin annaba da manzannai ya ya kautar da kai daga barin tafarkin yahudu da nasara to don Allah duk abin da yazo ba aunawa za ka yi ba hmm in kana da hankali ko قال أخبرنا الحكم ابن مبارك قال أنبأنا أبو أوانا أليس كذلك؟ عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال المؤتق عن دبر من جميع المال قال سئل أبو محمد بأي ما تقول قال من الثلث باب من قال لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك wai kada ka yi shaida akan wasiya sai an karanta ma duk kaji kaji menene da menene tukun kai shaida mana kada ka yi shaida cikin duhu kenan ko قال أخبرنا سيد بن المغيرة قال حدثنا ما خلد عن هشام عن الحسن قال لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك ولا تشهد على من لا تعرف وانا أقول مغانا أتكي باب من أوصى لأمهات أولاده لوكت ياتك أكو إيه ياتك ياتك
يا أسيا حكا right? Mm-hmm. Mm-hmm. a a a in yana nan aka bashi wasiya shine in ya ga dama ya karba ko kar ya karba amma in baya nan aka bashi ya ce ya karba to daga baya kuma kar ya ce ya janye so abin da ya saura maka fa yanzu rayuwar duniyar nan da kuke gani wallahi sai ka kiyaye imaninka kai kaffa kaffa karka rasa imaninka kuna gani dai a lokaci manzo Allah ce dujal zai zo ya kewaye duniya baki daya da wannan fitina ta zo bata kewaye duniya baki daya ba wane ne bata kama ba sai da ta girgiza kowa mai mutuwa ya mutu mai talauce ya talauce wanda zai shanye jikin shi ko ba fitina da wata ba abin da ya musu zafi to wallahi karshen baturi kenan nasara fari cikin shi baki nasara akwai wahala ga masu biyan nasara Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم